jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma uku ga jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara shidda. gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shi mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba an ƙare to gashi allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shi mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratul fad bayani ya gabata wannan surar mai albarka sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita gabanin hijira kamar al'adar kowace sura makiyya kuma mafi yawan surori makiyai suna gogayya ne da janibi na aƙida abinda ya shafi tauhidi tauhidi na uluhiyya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan da tabbatar da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama, sannan da kuma nuna yadda tsari na shari'ar musulunci yake tsari na shari'ar musulunci yana tafiya ne da adalci to duk yana cikin abin da wannan sura ke karantarwa satin da ya gabata mun ji da Allah tabaraka wa ta'ala ya bude mana farkon wannan surar ya kawo irin mamakin da mushrikan makka ke yi game da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama matsayin manzon Allah da kuma matsayin alkur'ani ya zama littafin Allah irin mamakin su da ƙaryatawar da sun kai da irin mitin ɗin da sun kai da abin da ya biyo baya ko da irin yadda sun ka game ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai har Allah tabaraka wa ta'ala ya buga musu misalai da wasu ƙungiyoyin kafirai waɗanda na gabace su waɗanda sun ka game ma manzannin da Allah ya tura musu sun ka haɗe ma manzannin da Allah ya tura musu kai amma kuma daga ƙarshe Allah ya halakar da su yabba manzannin nasara shi ne ma Allah ya hannunka mai sanda ga mutanen makka ya ce ai ƙungiyar mutanen makka ƙungiya ce mai rauni ko kuma waɗanda za a rosawa to ina tsammanin nan mun ka tsaya shekaran jiya yau ma za mu tashi dangane da bayan an yi magana dangane da kafirai ƙungiyoyin kafirai sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai buga mana misali da wasu annabawa domin ya zan misali da kuma ban hankuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da kalubalen da yake fuskanta ga kafiran makka na lokacin ba gare ka an ka fara ba sauran annabawan da sun ka gabace ka kaji irin famar da sun ka sha yadda kafirai kungiyoyin kafirai sun ka haɗe musu kai da yadda Allah ya wargaza wannan haɗin kan yabba manzanni nasara Allah ya taimaka mana to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yanzuru haula illa sai hatan wahida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من
To sai Allah tabaraka wata Allah ya ce wa ma yanzu ha'ula'i waɗannan cewa da kafiran makka waɗannan kafiran da annan suna jayayya da kai ya rasulallah kafiran makka kenan ko Allah ya ce wa ma yanzu ba abinda suke jira illa sai hatan wahidatan illa tsawa guda tsawa wadda mala'ika asratilu zai yi ita ɗaya suke jira ta a mutu duka kun fahimta sai Allah ya ce ma lahamin fawaƙin wadda yake tsawon nan babu mai mayarwa gare ta ba mai iya mayar da ita in tattaho kun fahimta kaga kamar nan Allah yana ce maka tarar maka ba abinda suke jira ai jayi yadda annan suna yi da kai ba abinda suke jira illa tsawa guda ma'ana musa mala'ika asrafil mai busa kafo ya busa da an busa kafo akwai sauran wani shedanci kuma ai ta shedanci ta kare kaga wannan ayar Allah ya kawo masu kama da ita wurare zai yawa kamar cikin suratu yasin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun ita bata kasance ba face tsawa guda kaga nan ma yace tsawa guda kuma tsawar sai ya kai lifayin dinta da wahidatan tsawa guda ce tilliyar babu ta biyu kun fahimta menene tsawar anan shine bushin kahun da mala'ika Israfilu zai yi shine Allah cikin surata ya san yace in kanat illa sayhatan wahidatan ita bata kasance face tsawa guda busa kafo guda da mala'ika Israfil zai yi fa idahum jami'un sai ga su gaba ɗayan su ladaina a wurin mu muhdaruna suna waɗanda ake halartowa kenan tsawa busa guda ce kaga bayan an yi busa ta a mutu duka to busa kuma ta biyu ita ce ta a tashi da an yi busa kowa dole ya tashi kuma sai a ce wurin hisabi ina fatar kun fahimta ka gani to shine na Allah tabaraka wa ta'ala ce ba abin da suke jira illa wannan tsawat sai yace ma zahamin fawaqin kun ba mai mayarwa gare ta ita wannan tsawar kalmar fawaq ana karanta ta ta fuska biyu ko a yi mafa'un din nan fataha kamar yadda yake nan rubuce ko kuma a yi mata damma duk ana karantawa akwai kira'o'in da ke nuna hakan kun fahimta sai malamai sun ka ce to in an kawa kalmar fawaka din nan fataha malaha min fawaqin an kawa fa'un fataha wato yana da ma'anar ruju'in malaha min ruju'in ba wanda ya isa ya mayar da ita fawaq bi fatahil fa'i daga afaqa ne afaqa yasiqu kun gane hausar me a faƙa idza raja ilaihi aqalu ya farfado in mutum ya suma sai ya farfado sai ta ya farfado kun fahimta me ma'ana ya farfado hankalinsa ya dawo mishi to sai Allah ya ce malaha min fawaqin in an yi mata fataha in kuma an kawa fa'un don ma fawaq shi kuma sai ya zan fawaqun naqa ta tsa ta taguwa fawaqun naqa me fawaqun naqa ma bainal halbataini abinda a tsakanin ta tsabiyo kun fahimce ni fawaqun wanda ya girgiza ka yace a'a fawaqun naqa in kuna tuna cikin karatu karatu tukan mu na riyadus salihin mun yi hadisi duk wanda ya zo gaya da marashi lafiya ko da gwargwadon fowa naƙa ko da gwargwadon abin da ake tatsar taguwa me ya gwargwadon tatsar taguwa fowa naƙa shi ne yar tazarar da a tsakanin tatsa ta farko zuwa tatsa ta biyu in an kai tatsa ina masu tatsa in an kai tatsa ba bayan an ƙara tatsa yanzu ana ɗan ba da yar tazara nonon ya sake taruwa sai a koma tatsawa ko to tsakanin tatsa farko zuwa a koma tatsa ta biyu ba wani dogon lokaci ne mai tsawo ba to wannan lokaci tsakanin tatsa ta farko da tatsa ta biyu shine fuwa kunnaka gwargwaron abin da ake tatsa tabuwa kun fahimta sai an ce larabawa suna buga misali da tatsar taguwa ga al'amari wanda yake bai ɗauka wani dogon lokaci al'amari wanda a kusa kuma mai zuwa da sauri bayin jinkiri shine sai a ce kadar fawaƙin naƙa gwargwadon abin da ake tatsattawa kun fahimta to kaga sai nace muku duka ana karanta da waɗannan kira'o'in ko a karanta da wa fa'un fataha ko a karanta da ya mata damma kaga yan an karanta da ya mata fataha ya zan kaman mayarwa ma laha min fawaƙin ba mai mayarwa gare ta ita tsawon nan in ta zo ko kuma malaha min fuwaƙin babu wani jinkiri yadda kasan babu wani dogon jinkiri tsakanin tatsar taguwa tatsar ta farko da ta biyu to hakan ga babu wani jinkiri da zarar lokacin nan yayi Allah zai umarci asarafi ya busa ƙaho kuma da an umarce bai ɗaukan lokaci sai ya busa kun fahimta to cikin karatunmu na baya in kuna tunowa na faɗa muku nace akwai wata ƙa'ida ta malaman tafsiri cewa sanda duk abu yana ɗaukan ma'anoni biyu to fassara abin nan ga duk ma'anonin biyu ya fassara shi ga ma'ana guda kaga ashe nan tun da fawak ana iya karantawa fawak ana iya karantawa fawak fawaq bi fatahil fa'i fa- bi fatahil fa'i yana da ma'anar jinkiri ko ko yana da ma'anar mayarwa in kuma aka karanta fawaq da ma- da damma shi ko yana da ma'anar jinkiri kaga ashe duk sai mu fassara fawaq da waɗannan ma'anonin guda biyu kun fahimta to ya za ta zama kenan sai ya ce wa ma yanzu ha'ula su waɗannan cewa da kafiran makka waɗanda annan suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƙaryata Qur'ani suna jayayya da kadaituwar Allah ba abin da suke jira illa sayhatan wahidatan face tsawa guda mala'ika a sarafilu ya busa ƙaho busa ƙaho na biyu na tayar da mutane shi kawai suke jira ma laha min fawaqin ba wanda yake abin ga busan nan da sarafilu zai yi ba mai iya hana ta kuma babu wani jinkiri gare ta kun fahimta ba mai iya hana ta in lokaci ya yi Allah ya umarci mala'ika a sarafil ya busa ba wanda ya isa ya ce kakka busa ko akwai shi ba wanda ya isa ya mayar da wannan busar kuma ba za ta ɗauki wani dogon lokaci ba Allah na bashi umarni yana busawa Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama tun annabi yana raye yace wa kaifa an amu wa sahibul qarni qadilta kamal qarna wa huwa wa huwa yantadurul izna yaya zan zauna cikin jin daɗi ya ku jama'a alhali mala'ikin nan da Allah ya ba kula da busa kafo ya riga ya sa kafon ga bakinsa izini kawai yake jira yau an gaba shi izini yana busawa duk a wace wanda a hakan ga wanda a cikin wannan fitina ya zo zana cikin jin daɗi to in ya zan tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dare sama da shekara dubu da ɗari hudu da yan kai da sun ka wuce mai kafo a sarafili ya sa kafin gabaki izini kawai yake jira shi yanzu mu muna ga wani hannu kaga mu mun ka hitancantar mu ta hitsaye zuwa ga shiri ko tun da lokaci ya tafi to shine dai a takaice da cikin wannan ayar Allah yana nuna kafiran makka da annan suna jayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ba abin da suke jira illa busa kaho na mala'ika Israfil kuma in lokacin ya zo ba za a yi jinkiri ba kun ba wanda ya isa ya hana mu Israfil busa kafon nan Allah ka sa mu cika da imani sai ya ce wa qalu rabbana قالوا ربنا أجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب wa qalu to duk dai wa'azin da ake yi musu kataran makka abin bai kama jikinsu ba har sun bancin karyatawa kuma sun mai da abin izgili wa qalu sai sun kace rabbana ya ubangijinmu ajillana kitlana ka gaggabta mana rabunmu rabun su na ne na azaba Aba- azabar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mun ki imani za in dai da gaske ne to Allah a kawo mana shi da sauri a kawo mana wannan rabo namu na azaba da sauri qabla yawmil hisabi gabanin ranar hisabi kan ma a bari har lahira mu ba mu son a bari haka kaga wannan ya nuna eh, kafirai ba su da hankali yadda suke neman gaugawa ga azabar Allah azabar gada ake neman tsari gare ta kaga wannan don ya nuna izgili da kuma kai matuƙa ga rashin imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su kun fahimta jama'a duk wanda ya yi imani da azaba gaskiya ce yana yin wannan addu'ar addu'a sun kai sun kace rabbana to kun san abin da addaban mamaki ku kalli wannan addu'a addu'a kwarai ce wayita kafirai kafiran makka kamar yadda sun kai wata tana can mai kama da wannan duk dai kafiran makka ne tana can cikin suratul anfal wa iz qalu allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا هجارة من السماء فأم- فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا كما كأنبتا musu lokacin da sun kace su kafiran Makka duk dai su ne mutanen Makka yawa manzo Allah izgili wa in qalu ka ambata musu lokacin da sun kace eh Allahumma ya Allah in kana hada in wannan abu da Muhammad ke cewa ya kasance huwal haqa shine gaskiya min indaka da wurinka to mun ki imani fa amtir alaina hijarata min samai Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama ruwan duwatsu jama'a suka nema a yi musu irin wanda an kawa wasu mutane ruwan duwatsu ba an wa wasu ruwan duwatsu ba to irin su suka son a yi musu saboda izgili Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama a wai na bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi Allah in dai da gaskiya abinda Muhammadu ka cewa gaskiya ne mun yi kun fahimta kun ga waɗannan addu'o'in duka waye su kafiran makka sun yi ne saboda izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙaryatawa ga abin da yake cewa to kun san abin da addaban mamaki akwai addu'o'i na na akwai littafin addu'o'i in kun zo wurin masu littafai addu'o'i 40 rabbana 40 rabbanoni 40 da an ka rubuta na ɗaya addu'a rabbana 40 da an ka fitar cikin qur'ani wannan tana cike fa kuma mutane waɗanda ke karatu waɗannan rabbanoni wannan tana cikin abin da suke karantawa rabbana ajillana qiddana ya ubangiji ka gaggauta mana namu rabo alqidda shine annasir namu rabo na azaba Allah ka gaggauto mana shi tun nan duniya kabla yamin hisabi gabanin ranar hisabi tana cikin abin suka karanta sahiya da maraice Allah ya tsare mu daga jahilci to duk wanda adda wannan littafin na rabbana ya hidda wannan ya cikin ba ta kware bace kuma akwai akwai irin su da yawa to Allah ya shiryar da mu kaga wannan da ya kafiran makka sun yi wannan addu'a ne domin izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙaryatawa kai matuƙa ga ƙaryatawa ga abin da yake cewa to shine kaga duk wanda an kawa izgili kuma an ka ƙaryata shi ai rayuwa ce tana ɓaci ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi hankuri yace izbir Allah ma yaquluna على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العير إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالأشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدناه ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب to dangane da karyatawa da kuma izgilin da kafiran maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jafa'in da suke yi mai sai Allah tabaraka wa ta'ala ba shi hankuri sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama izbir ala ma yaquluna ya kai manzon Allah kai hankuri akan abin da suke cewa me suke cewa abubuwan da suke faɗi gare ka wayanda ba na ƙwarai ba masu ɓata rai ya hankuri ba gare ka an ka fara ba duk annabawan da sun ka gabace ka su ma an yi musu kaga daga cikin abubuwan da suke yi suke ce ma manzon Allah inda ba na ƙwarai suna ce manzon Allah mahaukaci jama'a gaskiya ne manzon Allah mahaukaci ne ba mahaukaci bane ba wanda ya hankalin sama amma ku diba kafirai sun ce mai mahaukaci don haka yau in an ka samu wasu munafukai masu hasadar ka sun ka azama hauka sai ka damu sai ka ce alhamdulillah na gode ma Allah da na shigo tsarin manzannin Allah duk manzannin Allah an jihe su da hauka kun fahimta wata rana annabi yana cikin tafiya cikin garin makka saboda izgili sai wani kafiri ya ce ya ayyuhan nabi nuzula alaihi zikir ya kai wanda an ka saukan mai da qur'ani annabi na waiwaya sai ce innaka lamajnunun sai Allah ya kaito mana ita cikin Qur'ani don haka sun ce ma'annai mahukaci ko ba su ce ba sun ce sun ce ma'annai masihirci sun ce ma'annabi boka sun ce ma'annabi mawaki sun ce mai makaryaci jafa'i ba irin wanda ba su wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga waɗannan abubuwa matsayin manzon Allah na bil adama duk da yake shi ne shugaban masu imani amma matsayi ne na ɗaya daga cikin bil adama duk irin halittar da Allah yawa bil adama shi ma yana da ita abin da ke daɗaɗa bil adama rai yana daɗaɗa mai rai abin da ke ɓata bil adama rai shi ma yana ɓata mishi rai kamar yadda hadisai sun ka tabbata cikin bukhari da muslim game da haka to kaga ƙa'ida ce rayuwar manzon Allah ta ɓaci dangane da wannan jafa'in da suke yi mishi kun fahimta to shine sai da kuma izgilin da suke yi bayan wancan jafa'i kuma ga izgili rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab ba izgili bane to akan waɗannan abubuwan na rashin jin daɗi sai Allah tabaraka wata'ala ya ba annabi hankuri yace izbir Allah ma yaquluna kai hankuri akan abin da suke cewa kaga duk da yake wannan da annabin mu ake amma ya shafe mu har mu kai ma in Allah ya hada ka ga wasu marasa mutunci marasa imani yan hasada ka san hadisi ya tabbata Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin littafin Sa'adabul Mufrad Albani Allah shi mai rahama cikin sahihul adabil mufrad yace hadisi ne hasan ya hasana hadisin albani yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitmani fa inna kullu bi ni'matin mahsud ku nemi taimakon Allah akan samun biyan bukatocin ku da boye bukatocin in kana da wata bukata kila kana son ka nemi aure to boye kakka faɗa ma mutane sai wanda ka tabbatar da masoyinka ne shi ɗaya za ka kyanke sama ina na fa ina da aure gidan malam Muhammadu kun fahimta amma ba ka zo cikin masallaci jama'a ce da addu'a yana na yana neman aure ba ka tuna ma kanka asiri da ke auren nan yayi domin wani na nan yanzu kai ba ka samu abin aure ba tun da hakkar zo kan nema to ya nuna kana da abin aure wani na nan ya dade yana addu'a Allah shi hore mai abin aure Allah bai bashi ba to yana jin kai Allah ya baka hasada ta tashi don haka baka da masaniya yana hita da masallaci ya san jiki sai gidan mallama ya ce wallahi shaye-shaye yake kakku bashi ya yi maɓata in dai ba kuɗi gare ka ba inda yanzu in kana da kuɗi ko ni ka kai ba a damuwa kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi taimakon Allah akan samun biyan bukatocin ku da ɓoye bukatocin don me yace fa inna kullu bi ni'matin saboda duk wanda an kawa ni'ima mahsud ana hasadarka kai ke ganin kai ba kowa ba ne amma akwai wata ni'ima da Allah ya ma kai baka ɗauke ta komi ba amma wani na kusa gare ka tana tun ta tsone mishi ido don haka sai ya ɗauko hasada ya azama to jama'a kullum mai hasada magana alkhairi ke fitowa ga bakinsa ko mugunyar magana mugunyar magana kamar irin kaga abin da ya faru kafiran maka ashe mun gano duk mu duk surki burutsun da kafiran maka ya game da manzo Allah hasada ce Allah ya ɗaukaka shi yana zaune tare da su matsayin normal human bai Allah ya ɗauka shi ya bashi manzanci shi ne soki burutsun to haka duk wani wanda Allah ya wa wata ɗaukaka in ta duniya ce in ta addini balle Allah ya haɗe maka ga ta duniya ga ta addini to babu sauran zama lafiya gare ka don haka wannan aya tana da muhimmanci kwarai Allah ya ce isbir ala ma yaqulun don haka kai ma in Allah ya ma irin wannan jarabawa ya haɗa ka da yan hasada masu yi ma soki burutsu irin wanda kafiran maka na manzon Allah kai ma ai hankuri in ji Allah Allah zai gwada ma baya gare su jama'a da ɗaya mai hasada ya yi gaba da ɗaya mai hasada ya cimma wanda yake hasada ko alama don da Allah yake faɗa to sai Allah ya ce ka yi hankuri ya kai manzon Allah akan abin da suke cewa na jafa'i da ɓanna sunan da suke yi ma wazkur abdana dawuda sannan ka tuna bawan mu dawuda alaihi salam wazkur ka tuna dawuda kaga kenan irin wannan kamar Allah na cewa ya hankuri irin wannan abu kalubale da ka fuskanta annabi dawu da ma manzon Allah ya fuskanci iri ne to ka tuno da shi sai ya zan madudi gare ka don ka ba zuciya ka hankuri kun fahimta in mun fassara waskur ka tuna dawuda ko kuma waskur abdana dawuda ka ambaci labarin bawan mu dawuda ga mutanenka yayi ko bai yi ba wadkur abdana dawuda ka ambaci labarin bawan mu dawuda to kaga ashe kenan ayat tana fassarwa ko ka tuna bawan mu dawuda ko ka ambaci bawan mu dawuda ga mutanenka to sai malaman tafsiri sun ka ce kullun in aya ta zo da ihtimali guda biyu to daukar ta akan duk ihtimalolin guda biyu ya fi daukar ta akan guda kaga sai mu fassara ta akan don ma'anonin biyu kenan sai mu ce ka tuna bawan Allah Dawuda sannan kuma bayan ka tuna ka ambaci labari ne ga mutanenka duk mun yi aiki da fasara guda biyu ko shi ne wadkur abdana Dawuda Allah ya ce ka ambaci bawan mu Dawuda zal aidi ma'abuci karfi aidi karfi ai alquwa wasu sun ɗauka al'aidi jam'i ne na yadon ba jam'i ba ne kalmar aidi mufradi ne masdari ne na ada ya idu aidan ada ya idu kamar ba'a ya bi'u bai'an kala na awo kala ya kilu kailan aba ya ibu aiban kun fahimta don hakan ga al'aidi masdari ne na ada me ada da ma'ana al'uwa zal aidi ay zal quwwati ma'abuci karfi karfin ne kamar wace sura ce suratul zariya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a da cikin ta yace was-samaa banaynaha bi aidin wa kaga aidin din mu nan zal aidi was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusiuna sama ma mun gina ta da aidin da karfi ai duk watan ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce wazkur addana Dawuda ka ambaci bawan mu Dawuda Dawuda bawan Allah ne sai malamai sun kace ubudiyya ta kasu kashe uku akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa sannan akwai ubudiyya khassatul khassa ubudiyya amma bauta wadda kowa ta gane kowa kowa ya shigo cikinta bayan Allah yanka ce bayan Allah kaga duk mutane duk halittun duniya bayan Allah ne mutane da musulminsu da kafirransu da munafukansu da ashararai da yan gareji da mutanen kirki duka bayan Allah ne bayi na halitta ina fatar kun fahimta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa karshe karshen suratu maryam yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wani da cikin babu wani da cikin waɗanda a cikin sammai manfis in kullu manfis samawati wal arba wani da a cikin sammai da kasai illa atir rahman faci ya zo ma Allah mai rahama abda matsayin bawa kaga kowa wannan ubudiyya amma kenan kowa da kowa da musulmi da kafirai wannan ita ce ubudiyya amma kun fahimta sannan ubudiyya akwai ayoyi inda Allah kira bayi ne mu'minnai ya kira muminai matsayin bayan Allah kamar ƙarshe ƙarshen suratul furqan shi ko Allah ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kaga nan Allah yana magana game da muminai mutanen kirki ko sai ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama kenan su ɗaya an bayan Allah a kaga wannan ashe kenan ubudiyya ce khassa kaga tana da bambanci da waccan ubudiyya amma wadda kowa ya shigo nan suwa Allah ke nafi da bayansa kaga bayan Allah mu'minnai sannan akwai ubudiyya khassatul khassa wadda ta fi khassa zama a khassa min al khassa shine ubudiyya ta manzannin Allah farkon suratul isra'i ne Allah yace yace subhanallazi asra bi abdihi laylan bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كو نكتش yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-aqsa min min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linariyahu min ayatina kaga sai yace subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbatar ma wannan da ya tafiya da bawansa wane ne abduhu anan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ubudiyya da ya samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan kaga a khassul khassa ce kaga ta fi ubudiyya ta muminai kun fahimta wani wuri yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira albarka albarkoki sun tabbata ga wannan da ya saukar da alfurqan alqur'ani kenan ala abdi akan bawansa wanne ne abduhu anan kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da dai masu kama da su kaga wannan ita ce a khassul khassa don haka sai malamai sun kace ubudiyya ta kasu kashe uku to nan Allah ya amfani da kalmar abdu wace iri yake wace iri yake nufi ga ga annabi dawuda kaga a khassul khassa don annabi dawuda ya wuce ordinary human being ya wuce mumini ordinary mumini annabi dawuda manzon Allah ne kaga ashe kenan wannan ubudiyya ce a khassul khassa kun fahimta to sai Allah ya ce wa abdana dawuda ka tuna kuma ka ambata ma al'ummarka labarin bawan mu dawuda zal aida ma'abuci karfi to mafi yawan malaman tafsiri suna fassara karfin nan cewa a ƙarfi na ibada Allah shi musu albarka amma sun takaita abin da abu buɗaɗɗe nan Allah ya faɗi ko ƙarfin me to don me da suka iyakancewa ga ka'ida ya abu ya zo buɗe to bai kamata a takaita shi ba musamman in muka kalla zal aidi sifa ce ta zargi ko sifa ce ta yabo sifa ce ta yabo ashe kenan duk abin da duk ƙarfin da ake yabon mutum saboda shi musawo cikin zal aidin ga zal aidi fil imani zal aidi fil ibada zal aidi fil imani zal aidi fi quwwatil jismi zal aidi fi kulli shay'in kun fahimta shi ne yace ka ambaci labarin bawan mu dawo da zal'ai da ma'abuci karfi kaga ma'abuci karfi ga ibada kamar yadda malamai sun kace amma ba karfin ibada ɗaya ba ma'abuci karfin imani ma'abuci karfi ga ibada ma'abuci karfi na jiki sannan ma'abuci karfi ga ilimi ma'abuci karfi ga ra'ayi Allah ya bashi ra'ayi mai kyau kun fahimta sannan ma'abuci ƙarfi ga mulki za mu ji Allah ya ce wa shadadna mulkahu mun ƙarfafi mulkinsa ashe an ba shi ƙarfin mulki ba irin mulkin wasu mulki dan ranke ranke ba in kai bil sai ka kai ma national assembly in baka kai ba bayya ba annabi dawud bai da national assembly kun fahimta to kaga wannan duk abin da a ƙarfi wanda ake gode ma to ya shigo cikin al'aidan ga Allah ma'abuci ƙarfi kamar misali ibadar da malamai ke cewa kaga akwai hadisin da ya tabbatar da haka nan hadisi ya tabbata daga abdullahi bin amr ibn al-as hadisi muttafaqun alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahabba siyami ila Allah siyamu dauda wa ahabba salati ila Allah salatu dauda kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى mun yi shi a cikin riyadu salli ne in kuna tunuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ahabba siyami ila Allah mafi soyuwar azumi wurin Allah azumin nafila duka azumin nafilan da Allah ya fi so shine siyamu Dawud irin azumin nafilar Annabi Dawud alaihi salam za mu je da yake azumin nafila wa ahabba salati illa Allah kun mafi soyuwar sallar dare zuwa ga Allah qiyamul lailin da Allah ya fi so shine salatu Dawud irin sallar dare ta Annabi Dawud alaihi salam za mu je yadda yake sallar dare sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana yanamu nisfal lail Annabi Dawud yana ya zan yana bacci rabin dare farkon dare zuwa tsakiyar dare sai ya yi bacci bacci ko sai yana da amfani ko yana yanke gajiya kayo noma ko kayi mesin ko ka yi na kasuwa ko ka yi na ofis an yi kwaramniya jikin ya yi tsami to da ka kwanta ko da haka tashi za ka tashi fresh duk gajiyar nan ka bar ta bisa gado kun fahimta don haka in mutum tambaye ka ya gajiya ka ce tana saman gado sai ake baro gajiya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ne namu nisfal lail annabi dawud ya zunda da dare yana bacci rabin dare wa ya koma sulusahu sannan yana tashi ya kiyamun laili sulusin dare wan over three na dare sulusin dare yake kiyamun laili Allahu akbar wa ya namu sulusahu sannan ya yi bacci ɗaya bisa shidda na dare na can ƙarshe kun fahimta to wannan irin yadda annabi Dawud ke kiyamun laili kuma annabi ya ce irin kiyamun laili irin ta annabi Dawud ta fi kowace sauya wurin Allah kai bacci rabin dare ka tashi kai kiyamun laili sulusin dare sannan ka da bacci bacci sauran sudusi na ƙarshe Allah shi ba mu iko sannan ga azumin nafila kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman annabi dawuda irin yadda ake azumin nafila in yayi yau bai yi gobe in yayi azumi yau to gobe ya tsaya ya huta banda gobe ya azumi gata ya tsaya ya huta citta ya azumi kin bai tsaya ya huta kun fahimta to wannan shine mafificin azumi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana irin karfin annabi dawo daga ibada ko to kun ba nan ta tsaya ba sai annabi ya ce wallahi firu idza laqa kuma baya gudu in ya hadu da abokan gaba in ya hadu da makiya baya gudu ashe kuma mujahidina mujahidina fi sabilillah ashe ba karfin ibada ɗaya ba har da karfin jihadi hadisi ya tabbata ba annabi da da ba kowane annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ba shi karfin mutum 40 karfin jiki da karfin jima'i dawo ganin annaba akwai masu mata 100 kai yanzu an ka ba kamar 100 ba sai ka shiga mota ka bar garin gaba sai ka gudu ka bar su ko to akwai annaba masu mata 100 kaga ashe karfi hadda na jiki an ba annabi Dawuda sannan an ba shi ƙarfi na zarunci wallahi firu idza laqa in ya haɗu da abokan gaba kafirai bai gudu on no circumstance annabi dawud kawa kafiri gudu kun fahimta ashe ƙarfi na komi sannan ga mulki can za mu ji cikin wannan sura insha Allah Allah yake mun ba shi ƙarfin mulki mulki mai ƙarfi ba mulki dan ranke ranke ba wanda sai ka nemi ministoci ko kwamishinoni sun taimaka ma mun ba shi ƙarfin mulki kaga ashe ƙarfi kenan na komi Allah ya ba annabi Dawuda to shine Allah ya ce wazkur abdana Dawuda ka ambaci labarin bawan mu Dawuda zal aidi ma'abuci ƙarfi innahu awwab lalle shi Dawuda mutum ne mai yawan mai da al'amari ga Allah mai yawan komawa ga Allah kaga wannan ƙarfi bai yi amfani da shi ga zalunci ba yau Allah ya ba ƙarfi musamman na mulki ko Allah ya ba ƙarfi na to me za ka kama yi sai ha kama zaluntar na kanana sai Allah ya ce a'a lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah komi zai yi sai ya koma ya Allah ya ce sannan da yayi kure za mu ji kuma da yayi kure kun ba tare daukan lokaci ba nan take zai koma ga Allah ya tuba shine ma'anar innahu awwab lalle shi annabi Dawud mutum ne mai yawan koma ga Allah ay raja'un ila Allah sifa mubalaga ta aba aba ya'ubu da ma'ana raja'a kun fahimta mutum ne mai yawan koma ga Allah sai Allah ya ce inna sakharna aljibala ma'ahu to sababiyar yawan komawa ta ga Allah ma'ana yawan da'ar da yake wa Allah to ku tsaya ku ji wani abin ban mamaki jama'a na faɗa muku wannan surar tana karanta daga cikin abin take karantar har da shugabanci ko to duk shugaban da ke son Allah ya hore mai talakawa to ga nakali Allah zai ba su ta yaya za a samu mallakar zuciyar talakawa su yi ma da'a duka sai Allah ya ce tsaya ka ji abin da annabi Dawuda Allah ya mallaka mai talakawa ne duka har waɗanda ga al'adar duniya mutane ba sa mallakar su ba sababbi ya da'ad da annabi Dawuda kewa Allah sai da ya mallaka mishi su shine Allah tabaraka wata Allah ya ce inna sakharna al-jibala ma'ahu haqiqa mun fore duwatsu tare da shi annabi Dawuda yusabbihna suna yin tasbihi Allahu akbar sababbi ya da'ad da yawa Allah jama'a ba wai mutane talakawa ba daidai da zuwa dibi dutse ba gumagumman duwatsu jama'a waɗanda ba su da rai amma sababbi ya da'a da yawa Allah sai Allah ya kore duwatsu su wa annabi dawo da da'a ashe kenan jama'a da ni ake samun jama'a sai ma da'a in kawwa Allah da'a don haka duk shugaban da ke son Allah ya hore mai talakawa jama'a zukatan talaka ga hannuwa suke ga hannun Allah suke in ka zo inda wani boka wai a yama tsibbaci tsibbaci wai talaka duk su bika wallah hauka ce in bokanci na kama wasu kasan cikin talaka akwai waɗanda bokanci bai kama ko babu su akwai su kamar suwa kamar su bello abu madalla kun fahimta kamar su bello abu boka ga bokanci bai kama su in kuwa na kama ba gardama na tsaya mai da wani ba a gwada a gwada ga fili ga mai doki kun fahimta amma in ka bi Allah to daidai da kangararrun su belle ya duk zukatansu ga hannun Allah suke jama'a sun gagari Allah to Allah zai lankwasa zukatansu su bi ka sababbi ya da'a da kawo Allah don haka duk shugaban da ke son talakansa sai mai da'a sai wa Allah da'a kaga annabi Dawud alaihi salatu wassalam bayan an bashi karfin mulki bai yi amfani da mulkin nan yayin yadda ya ga dama ba ya zalunci mutane ba a sai yayi da'a ga Allah to sababbiyar haka ba wai mutane masu hankali daidai da duwar wasu da tsuntsaye waɗanda ba su da hankali duka Allah ya kore su duk bayan Allah ne jama'a Allah ya kore sun kawa annabi Dawud da'a shine Allah tabaraka wa ta'ala ce inna sakharna al-jibala ma'ahu lalle mu mun fode duwatsu tare da shi Dawuda yusabbihina suna yin tasbihi inda duk annabi Dawuda annabi Dawud mutum ne mai yawan ambaton Allah inda da yace subhanallah sai duwatsun garin su karba subhanallah walhamdulillah sai su karɓa walhamdulillah wala ilaha illallah duwatsu su karɓa jama'a duwatsu Allah ya kore sun kai mai da'a saboda ni saboda da'a da yawa Allah amma kai ka saba ma Allah Allah ya ce ka a sha giya ka zo ka cika cikin ka da giya kuma so haka ba Allah sai ma da'a don kana wawa Allah ya ce ka a ci dukiyar mutane ka ɗebi dukiyar baitul mali ka raba biyu ka bar mu al'umma ƙasa rabi kai ka ɗauki rabi kuma so haka Allah ya jawo bayan nan nan sai ma da'a mahaukacin banza ai da rana tsaka Allah zai tadda ma 'yan tawaye inda baka zato sai su hana ma bacci saboda ni saboda ka saba ma Allah kun fahimta amma kada ka tsaya lallashin kowa sai ka yi lallashin ubangijin sai ka wa ubangijin ka da'a duk wani kangararre da kanga ya gagara Allah zuciya ce ga hannun Allah ce kun bai gagara Allah ba Allah zai jawo shi gidare ya zo ya ma da'a amma in ka saba ma Allah kam wallahi kwana da shirin cewa sai Allah ya tada wasu bayi ne sun saba ma kuma babu abin da zaka iya yi kun fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce yusabbihina su duwatsu suna yin tasbihi tare da annabi dawud da bil ashi da yamma wal ishraqi da kuma lokacin da rana ta bullo ta yi haske kaga safiya da maraice kenan al ashi asalin kalmar ashi daga isha an ka samu ashi lokacin da duhu yayi amma kaga nan isha ba da daddare ba ana nufin da yamma in kuna tunawa cikin karatunmu na babu salati na bulugul maram ga babi mai bayani ga sujudu sahawi mun karanto hadisin Abu Huraira hadisi muttafaqun alayhi hadisin da yafi shahara da hadisin hadisin Zulaidaini kun tuna hadisin Zulaidaini to ku kawo shi in je da yake ya hadisin Zulaidaini yake Abu Huraira yace sallar sallan nabiyyu sallallahu alaihi sallabi nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ihda salatay al-ashi ihda salatay al-ashi ba ga ashi nan ba raka'atai ne sun sallama abu hurairah ke bada labari yace wata rana manzon Allah ya sallaci ɗaya da cikin sallolin marece ya sallace su tare da mu yayi raka'a biyu sai ya sallama garwayar da imamu muslim yake banta ga fitarwa sai yace imma zuhra wa ilmal aswa imma asar ko dai azhar ko la'asar su ne sallolin marece kaga ashe ashi nan yana da ma'anan marece kuna fatar ina fatar kun fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki yace yusabbi na su duwatsu Allah ya kore suna tasbihi tare da annabi annabi Dawuda bil ashi da yamma wal ishraq da kuma lokacin ishraqi menene ishraqi me ishraqi ketowar ko alama me ishraqi lokacin da rana ta fito ta tako ta yi haske shine ishraqi shuruk kuma lokacin da take bullowa shine shuruk amma in an kasa alhamza ishraq bayan ta fito kuma ta tako ta yi haske daidai lokacin da ya halatta a yi sallar luha sallar luha yaushe ne lokacin sallar luha kaga da zarar rana ta fito ta tako to wannan lokaci shine lokacin ishraqi kaga ashe kenan suna duwatsu Allah ya hore suna yin tasbihi ga annabi Dawud da safiya da marice wannan shi ke karantar da mu azkaru sabahi wal masa zikira waɗanda ake yi da subahin da kuma marice kun fahimta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera sai yace wasabbihuhu bukuratan wa asila ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan ku rinka yin tasbihi ga Allah safiya da marice to shine abin da wannan yake karantarwa sai Allah ya ce inna sakharna aljibala ma'ahu alhaqiqa mun fori duwatsu tare da shi shi annabi Dawud da Yusuf bin suna yin tasbihi bil ashi da marece wal ishraqi da lokacin da rana ta fito ta yi haske sai Allah ya ce wa tsaira ba duwatsu ɗaya ba har da tsuntsaye ai wa sakharna wa sakharna tsaira su ma tsuntsaye mun fore su tsuntsaye jama'a suna sama da sun ji tasbihin annabi dawud sai su taho yana yi suna amsawa subhanallah tsuntsaye na subhanallah Allahu akbar jama'a wani mai mulki an ka taba hore ma duwatsu da tsuntsaye to amma ga su Allah ya hore ma annabi dawuda to in ya za Allah ya hore ma annabi dawuda duwatsu da tsuntsaye waɗanda ga al'ada ba a sa mallakar su ba bai sa mallaka bil adama su ba ina ga mutane kaga nan ba da alasu an gama da su da dadewa ta ɗari bisa ɗari ta da annabi dawuda sai malamai sun ka ce wannan Allah yana karantar da masu mulki duk wanda ke son Allah ya hore mai zukatan bayansa to ya yi da'a ga Allah kun fahimta amma Allah ya baka mulki cikin hikimarsa ka yi amfani da mulkin ka saba ma Allah ka yadda ka ga dama to wallahi haka Allah zai taddan ma wasu su saba ma da gangan yadda ka saba ma Allah da gangan Allah ka ba mu ikon yi mai da'a sai ya ce wa tsere kuma haka mun fore ma annabi dawo da tsuntsaye mahashuratan duk suna abin tarawa da tsuntsayen da duwatsu duk yadda gargin tsuntsaye sun ka zo da sun yi tasbihin annabi dawo da sai Allah ya taro mai su zo inda annabi dawo da yana yi suna amsawa kullun dukkan su lahu awwab awwab masu da'a ne lahu gare shi dukkan su da duwatsu da tsuntsaye Allah ya ce dukkan su masu da'a ne ga annabi Dawuda sai Allah ce ba ta tsaya nan ɗaya ba jama'a wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce bayan an baka mulki an hore ma mutane ka mallaki mutane kuma da duwatsu da tsuntsaye duka Allah ya sa karkashin kulawa ka duk suna yi ma da'a annabi Dawuda ya kai duk sabadiyar da'ar da yawa Allah sai Allah ya ce ba nan ta tsaya ba washe danna mulkahu kuma mun ka karfafin mulkin sa mun ka bashi karfi mulki mai karfi ba irin mulki wanda ake tsoron majalisa sai mata waye ba sai ka ba su cin hanci ko talaka su yi tawaye bayan shekara ku kyale shi ba dai dan siyasa ba da ku ai shekara hudu na nan tantanci na yantin sai mu yi bore mu zaɓi wani kaga ko bai so ba dole bai da talaka ake so to ba irin wannan mulki ba mulki mai ƙarfi kun fahimta shine Allah ya ce washe danna mulka hukuma mun ka karfafi mulkin sa kaga bayan annabta da da'a ga Allah kuma an bashi mulki mai ƙarfi Allah ya ce wa atainahul hikmata kuma mun ba shi hikima hikima anan shine annabci wa faslul khitab da rarrabe magana me ma rarrabe magana hanya ta iya magana mun ba annabi Dawud alaihi salatu wassalam iya magana hakan da kuma mun ba shi duk yadda ka zo da magana in ta kissa ce in ta alkhairi ce annabi Dawud yanzu yana fahimtar ka duk suna cikin faslul khitab hakan ga kuma mulkin da an ka bashi annabi dawuda shine alkali kuma ya iya shari'a kun fahimta duk wannan yana cikin fasal alkitab kaga duk Allah ya game mai waɗannan ni'imomin sababiyar ne sababiyar da da yawa Allah don haka ashe wannan ya nuna ba abin da ya gagare Allah iyaka dai inda gizo ka saka shine ai mai da'a Allah ka ba mu iko Allah da'a sai ya ce wahala ataka naba'ul khasmi وهل أتاك نبأ الخصم تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى أبا خصماني هناك الجنين خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتد واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وهي نعجة واحدة وهي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإنه ل... وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allahu Akbar. To, ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ba an ba annabi Dawuda annabci ba da kuma rarrabe hukunci, iya magana da kuma iya alƙalanci. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo misali daga cikin abubuwan da na faru ga annabi Dawuda. Sai ya ce wa hal ataka naba'ul khasmi ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama eh labarin masu husuma ya zo ma khasmu kalmar khasm ana amfani da ita ga mufradi mai husuma guda haka khasmu ana amfani da ita ga tasniya masu husuma mutum biyu haka khasmu kuma ana amfani da ita ga jami'i kun fahimta sai Allah ya ce wa hal ataka naba'ul khasmi eh labarin masu husuma ya zo ma me husuma masu jayayya da juna in tasawwarul mihraba lokacin da sun ka hauro katangar masallaci da sun ka zo wato wasu mutane ne rikici ya faru gare zamanin annabi dawuda ba shine alƙali ba to annabi dawuda kamar yadda malaman tafsiri sun ka ce ya kasa rayuwa ta gida uku akwai lokacin da yake zowa ya zauna ya yi mulki kun fahimta sannan akwai lokacin da yake saurarin jama'a kuma wannan lokaci na jama'a ne sannan akwai lokacin da ya keɓe ma ubangijinsa ganawa yake da ubangiji lokacin da yake samu ya karanta zabura ya yi sallah ya yi tasbihi ya yi sauran ibadodi dai to lokacin nan bai attendin ɗin kowa kun fahimta to yana da masallaci to nan yake shigewa sanda duk zai ganawa da ubangiji ne masallaci yake shigewa sai ya rufe ya ce kwazo a ce ya jira ni yanzu lokacin ibada ne to wata rana sai an kai rashin sa'a wasu mutane rigima ta kaure tsakaninsu ko da sun ka zo sun kai rashin sa'a na dawuda lokacin da yake bautar Allah ne ba lokacin da yake alƙalanci ba ya shige masallaci ya rufe kuma ya babarorinsa umarnin kwazo ya dakanta yanzu lokacin ubangiji ne to waɗannan bayan Allah masu husuma wa'anda kusuma ta kaure tsakanin ko da sun ka zo an ka ce musu ya annabi da yana cikin masallaci yana ibada sun ka ce to mu ko ga jayayya an ka ce sai ko sun ka ce wallahi babu hankuri kawai sai sun ka haura katangan masallaci yana cikin masallaci shi ya rabar da ya rufe kowa ba mai zuwa inda yake kawai sai ji mutane na faduwa ta katanga jama'a akwai tashin hankali ko babu kaga dole hankalin sai ya tashi to shine Allah madaukakin sarki yace in tasawwarul mihrab lokacin da sun ka hauro ta katangar mihrab me mihrab masallaci masallacin annabi Dawuda in dakalu ala Dawuda lokacin da sun ka shigo inda Dawuda sun ka same shi fa fa amina sai ya firgita da gare su tunda ya san ya rufe kofar masallaci kuma kila har matsara ya sa kan wanda ya shigo kuma duk mutumin kirki ya zo kan aita kofa ya kamata ya biyo amma mutum ya zo ya iskan ma kofa rufe ya hauro ta kan katanga kuma kaga sai Allah ya ce idda sawwaru lokacin da sun ka hauro ko na biyu kuma ya ce iddakhulu lokacin da sun ka shigo ashe ya nuna mutane ne zai yawa jam'i ne mutane ne masu yawa sun ka zo to kana cikin masallaci ko kana cikin gida sai ka ji kawai mutane na ƙetar katanga suna faɗa cikin gidanka babu tashin hankali dole akwai tashin hankali shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fafa za'a minhum sai annabi Dawud alaihi salam ya firgita daga gare su yace Allah ya sa lafiya kalu da sun ka zo su waɗannan masu husuma da sun haga hankalin annabi Dawud ya tashi to kaga ba su fara lojin din complain ba sai da sun ka nutsar da shi kamar in kun tuno suratul hud baƙin annabi Ibrahim su ma lokacin da sun ka zo baƙi sai ya tashi ya gasa musu ɗan maraƙi ya kawo musu ya ga ko kallo ne ba sai ba shi ma sai tsoro sai sun ka ce mai a kada ka ji tsoro mu mala'iku ne shi yasa ba mu cin abinci kun fahimta don hakan ga in ka ga hankalin wani ya tashi tare da kai to kakka kuskura ka faɗa mai abin da ka zo da shi a fara natsar da shi to kun ya san manufarka ba mugun mutum bane ba da mugunta ka zo ba ya samu natsuwa lokacin nan sai ka faɗa mai abin da ka zo faɗi kun fahimta to shi ne ƙalu sai sun ka ce la ta haf kada ka ji tsoro kasmani mu masu husuma biyu ne to kaga can inda an ka hito da ittasawwaru da kuma izdakalu duk ya zo da shi da lamiri na jami'i ga wawul jama'a na amma nan kuma sai ya zo da shi da tasniya yace kasmani to ya za mu haɗawa sai sun ka ce ashe wannan hasmani ba yana ne masu husuma mutum biyu ba da mai husuma A da mai husuma B a bangare biyu ne masu husuma kowane bangare tare da mutane kun fahimta sai sun ka ce mai hasmani bangare biyu ne mu masu husuma baga ba adana ala ba adan sashi mai zalunci sashi fa hakun bayyana da haƙƙi don haka ya kai dawo da shi azuwar da mun kai inda kake ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushit kuma kada ka karkata kada ka yi zalunci wahadana kuma ka shiryar da mu ila sawa istirati zuwa ga tsakiyar hanya tsakiyar hanya shine hanya madaidaiciya ka shiryar da mu ga duk abin da yake daidai kaga ashe wannan ya nuna annabi Dawud bayan zaman sa annabi bayan zaman sa sarki kuma shine alƙali dama waɗannan ayyuka jama'a a haɗe su ga mutum guda mun yi wa shigar da lazani malla abokar gwamnati a haɗe su ga mutum guda ya fi ƙarfi bisa ga a rarraba su kaga sarki na musulunci shi ya kamata ya zama alƙali shi ya kamata ya zama liman kun fahimta amma daga baya da sarauta ta koma gado in sarki ya mutu sai a ɗauko ɗan uwansa ko ɗansa ko da bai yi karatu ba sai a yi mai sarauta jahili na alƙalanci jahili na bada sallah ko fati haƙware bai iya kaki da wannan lami mai kacewa sai yaro su fashe da dariya to kaga shi yasa sarakuna sun ka jawo wasu sun kai musu alƙalai sun ka jawo sun ka ba su masallatai sun kai musu limamai su sun hakoma daga alkibba sai katon rawani zahi na tattalin kashin na ga dan galadima na harara ta to shine sun ka cewa mu masu masu masu masu husuma ne jayayya mun ka ta faru tsakanin mu shine mun ka zo kai mana alƙalanci kai alƙalanci tsakanin mu da gaskiya kada kai zalunci wahadina ila sawa isra kuma ka shiryar da mu zuwa ga hanya wanda yake madaidaiciya ita ce tsakiyar hanya to menene ƙararku to shine yanzu ga complainant sai ya fara lojin complaint kaga al mudda'i da mudda'a alaihi ba mun yaushe ba cikin bulugul maram wane ne mudda'i mai ƙara complainant mudda'a alaihi wanda ake kara madalla kaga a fason ko madalla to shine sai shi mai kara sai ya gabatar da kara sai ya ce inna hadha wannan abokin jayayya ta akhi dan uwana ne Allahu akbar kaga yanzu ga al'ada in rigima ta faru tsakaninka da dan uwanka duk wata kalma ta cin mutunci sai ka faɗa mai ranka ya ɗaya alƙali wanga azzalumi da kan gani wanga macci amana kun fahimta to amma kaga wannan da yake suna da tarbiyya ta musulunci ina fatar kun fahimta duk da yake ga kusuma ta shiga tsakani ne da dan uwanai amma kuma kaga sai ya yi mai magana mai karimci yace inna hadha akhi don haka wannan sai ya zan karantarwa gare mu tunda qur'ani ne ke karantar da mu waɗannan ladubba ashe ko da jayayya ta shiga tsakaninka da dan uwanka don Allah kada a manta yan uwantaka ta musulunci kun fahimta duk duniya ne sai komai muni tsakanin yan uwa da yan uwa kisan kai to amma ku diba suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala yace in dan uwa ya kashe dan uwansa kaga ashe kamar Allah ne mana ishara ko da kisa ta faru tsakanin yan uwa da yan uwa wannan kisa dai shine laifi mafi girman da zaka iya wa dan uwanka to wannan kisa ba ta yanke yan uwantaka ta musulunci ba shi yasa Allah ya ce faman ufiya min akhihi shay'un duk wanda an kawa rangwame daga jinin dan uwansa sai Allah ya ce wannan da ya kashe dan uwansa ne kuma ya halatta sai a yafe mai to ya an ka yafe mai fatti ba bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsanin kun fahimta to shine sai complain ya fara gabatar da complain sai yace inna hadha lalle wannan akhi dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na ajatan yana da tunkiya tunkiya mace 99 wali yana ajatun wahida ni kuma ina da tunkiya kwara daya tilliyoro na ajatun wahida ina da tunkiya kwara daya faƙala sai yace aka tilni haka lamunce ne ita ma'ana sai ya nemi wai ƴar tunke gatawa guda wai in bashi ita ya hada da 99 ɗin ya cika ɗari kun yi dariya kaga babu gaskiya kenan ina fatar kun fahimta wa azzani tilka tsabi kuma ya gagare ni ga magana ya fi ni iya magana kuma ya rinjaye ni kun ji yadda complainer ya yi lojin complain ko to yanzu an yi lojin complain complainer ya gabatar da ƙara me ya kamata alƙali ya yi sai ya saurari wanda ake gaskiya ne abin da kaji abin dan uwanka yace gaskiya ne shi ko sai a bashi race sai a hiyarin ya kare kansa kun fahimta to ƙala complainan na lojin complain kawai sai alƙali yanke hukunci sai annabi dawud ya yanke hukunci jama'a kuskure ya abu ko bai abu ba ƙala sai annabi dawud ya ce laqad zalamaka haƙiƙa ya zalunce ka bisu ali na ajatika na roƙon tunkiyarka ila na aji ya hada zuwa ga tumakinsa haba jama'a wanda irin rashin tausayi ne da rashin imani mutumin da an da tunkiya casa'in da tara dan uwanka yana da tunkiya guda maimakon ka ɗebi ko da goma ka ƙara mai ya ƙara kuma ɗan guda kaka sun ka amshi ka cika ɗari shi ta yi tutar babu sai tausayi jama'a tausayi da kuma ƙyamar zalunci sai sun ka rufe zuciyar annabi dawuda sai ya kasa biyan matakai yadda shari'a ta neme ne duk yadda abu ya ɓaci jama'a in mutum biyu sun ka zo suna husuma mun karanta hadisin sai da na ali hadisi hasan in kuna tunowa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza taqada ilayka rajulani fala taqad lil awwali hatta tasma kalam al akhar fa sawfa tadri kayfa taqad in mutum biyu sun ka kawo ma ƙara kai alƙali kada ka wa na farko shi wanda ya lojin complain kakkai mai hukunci sai ka saurari magana shi abokin shari'a tai kaga a shiddiya da ta yi zafi ba wai da saurarin ƙara kawai sai ka yanke hukunci ba to abinda annabi dawud da yake nan shine to shi ko ni dauke shi ga yin haka nan ba don ya zalunci wanga ba a a tausayi da kuma kyamar zalunci shi yasa malamai sun ce duk mutumin da tausayi yawa yawa ba a ya sa shi alƙali alƙali sai ya zama moderate bai da tausayi mai yawa sannan bai da busasshiyar zuciya moderate tsaka tsakiya kun fahimta saboda wanda tausayi yawa yawa da yawa mutum ka zuwa ya rashin gaskiya yana zuwa wurin alkali sai ya fashe da kuka sai ka ɗauka zalunta ta an kai kamar yadda wannan ya yi kun fahimta to kaga ganin mutum ya fashe da kuka sai ka ɗauka an zalunce shi in sai tausayi ne ya kama ka sai ka kasa yin adalci a'a yana kai ya kake mana kuka cikin kotu kana kuka don me baka yi kuka can gida ba kaɗin kuma jin kuka ba rashin tausayi ba ne sun ya kai ya iza kaka kiyan adalci kun fahimta to shi ne sai annabi dawuda yana jin wannan karat bai tsaya tambayar wanda a kara gaskiya ne abin da ya faɗi ba kai ko me jawabin ka ala sai yace laqad maka haqiqa ya zalunce ka bisu ali na ajataka na roƙon tumakin ka ila na aji ya hada zuwa da tumakin sa sai ya ƙara da cewa wa inna kafiran min al-khulata kuma dama da yawan abokanan hulɗa abokan cuɗanya la yabghi ba'dhum ala ba'din lalle sashin sa yana zaluntar sashi illa alladhina amanu sai fa waɗanda sun kai imani wa amilus salihati kuma sun ka aikata ayyuka na gari wa qalilum ma hum su ko sun karanta kwarai waɗanda kawai ba su zaluntar abokan hulɗar su su ne waɗanda na yi imani sun ka aikata ayyuka na gari su kan ba su zalunci amma in ba su ba ya karanta ayi hulɗa a kwashe lafiya lau wani abokin hulɗa bai zalunci abokin hulɗarsa ba kun fahimta sai Allah ya ce to yana faɗin haka kuma sai ya tuni wayo kai abin saurari wancan da ake ƙara ba sai Allah ya ce wa zanna Dawud sai Dawud ya tabbatar da Allah ma fatanna cewa wannan shari'ar da mun ka turo wa'annan mutane su zo su yi su yi complain gare shi mun jarrabe shi ne jarrabawa ce da wurin Allah sai shi da kansa ya gano kuskuren da yayi me ya kuskure anan shine rashin saurarin wanda ake ƙara sauraren bangare guda kawai ba a saurari bangare guda ba iya yanke hukunci kuma hadda liƙa zalunci ga wanda ake ƙara ba tare da an saurare shi ba ba tare da an bashi right to fair hearing ba shine Allah ya ce fastaghfir rabbahu sai nan take annabi Dawud alaihi salam ya nemi gafarar ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai ruku'i ruku'i nan da ma'anar sujuda ko ya fadi yana mai kankan da kai wurin Allah wa ana kuma ya koma ma Allah ma'ana ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kun ji yadda Allah ya kawo kissa jama'a ko Allah yana kuskure to amma an samu yahudawa sun sa hannuwansu cikin wannan kissar kuma da yahudawa sun ka sa hannuwan sai malaman musulunci sun ka amso daga yahudawa sun ka samu cikin littafin musulunci jama'a menene karar da aka kama annabi dawuda suwa sun ka kawo kara dai da farko mutane dan uwa da dan uwa ko sun ka ƙetar masallaci sun ka zo sun kai lojin complaint me ya ƙara game da tumaki to amma sai yahudawa sun ka ce a'a wai waɗannan tumaki kinaya ce ta mata dama ga larabci in dai an ka ce na'aja ana nufin tunkiya amma ana amfani da ita ga mace kun fahimta sai sun ka ce wata rana annabi dawud alaihi salatu wassalam ya hau gidan sama ne upstairs ne yana zagayawa upstairs sai ya hangi matar makwabcinsa tana wanka matar makwabcin nan tashi kuma kyakkyawar mace ce kun fahimta sai ta bashi shawa don haka sai ya kama tunani ya za a iya sa a kashe mijinta don ya aure ta to shine sai ya yi tunanin bari ya tura mijinta wurin yaƙi kuma ya ba shi jagorancin runduna domin ya karanta wanda ke jagorancin runduna ya dawo sai ya shirya rundunar yaƙi sai ya kira mijin wannan matar sai ya ba shi jagorancin wannan rundunar an ka tafi Allah ya kaddara an ka yaƙi dawo lafiya ya sake tura wata haka dai annabi dawo da bai gushe ba yana tura wannan bawan Allah sai da an kashe shi to da yayi shahada sai annabi dawo da ya aure matarsa shi ko annabi dawo da lokacin mata ta inda ta gare shi kamar yadda kissa ke cewa fa na ce muku aikin yahuda ne ko to shi ko lokacin annabi dawo da mata ta inda ta gare shi ko wannan makwabcin nasa mata guda gare ya tura shi wurin yaƙi an ka kashe shi ya gada matarsa ya cika ɗari to sai sun ka ce wai shi ne don Allah na son yawa ya nuna ma annabi dawo da yayi kuskure sai ya turo waɗannan mutanen masu jaya ba mutane bane mala'iku ne kun fahimta mala'iku ne sun ka zo mai to lokacin da sun kai mai shi mai complain yayi lojin complain annabi dawud yayi wannan hukuncin yace la qaddala maka bi su'ali na ajduka ila da ajihi sai sun ka ce qadar rajul ala nafsihi mutumin yawa kai ne hukunci sai sun kai fira sun ka taka sun ka tayar to suna yin fira ne ya gano ba mutane bane mala'iku ne to shine sai ya gano yayi kuskure tura neman matar makwabci ne an haka shi makwabci ne ya aure matan makwabci mai mata guda shi koyar ta tsina da cika ɗaya kun je da kisar take ko amma dai duk malaman musulunci waɗanda Allah ya ba iko sun yi suka game da wannan kisar cewa wannan kisar jama'a shegantaka bani Isra'ila ce jama'a inda ya ta tabbata annabi Dawud ya yi haka jama'a yaudara ta shiga ko ba ta shiga ba yanzu akan biyan bukatarsa saboda ya ga matar makwabci ne ta bashi shawa akan biyan bukatarsa ya tura a zubar da jinin musulmi magoyi bayanai ɗaya da cikin mabiyanai saboda ya ƙwari matarsa jama'a yaudara ta shiga ko bata shiga ba to ba annabi dawo da wanda yake manzon Allah tsalkakakke ba daidai da ordinary yayi hakan ga to ai yaudara ta shiga kuma ya zan mugun mutum don haka mu dai ba za mu kaddara yawan cikin ku akwai mai yawa makwabcinsa haka to tun da ba mu iya yi mu mun ko san ba mu yi imanin annabi dawuda ba ko to shi zai ƙara tabbatar mana cewa wannan ƙarya ce ba haka abin yake ba na biyu sannan in mun ka yadda da wannan kissar to kun mun kabi gyaran qur'ani don shi Allah dai wanda baya kuskure kuma shi ya san abin da ya faru abin da ya ce mana tumaki kuma mutane ne na kawo ƙara game da tumaki in mun ka ce ba mutane bane mala'iku ne mun karyata maganar Allah in mun ka ce ba tumaki bane mata ne mun karyata maganar Allah Allah ya gafarta mu wani babban malamin musulunci wane ne cikin tafsirinsa a razi fakhruddinin razi cikin mashahurin tafsirinsa wanda ya ce ma a tafsirul kabir tafsirin fakhruddinin razi sai da ya kawo hujjoji guda goma ku ku samu mujalladi na 29 na tafsirin hujjoji guda goma ya kawo na nuna cewa wannan kissa kamar yadda yahuda sun kawo ta ƙarya ce don haka mu muna nan bisa ga zahirin yadda Allah ya faɗi mutane ne sun ka zo kuma suna jayayya ne game da tumaki to jama'a Allah ya nuna fastaghfar rabbahu ashe laifi ya tabbata ina annabi Dawud ya yi laifi cikin wannan da jin mai ƙara ya gabatar da ƙara bai tsaya sauraron wanda ake ƙara bai yanke hukunci kuma har da liƙa ma shi wannan da anka anka anka anka abin liƙa mai zalunci kaga shine kuskuren to yana gano haka nan sai Allah ya ce fastaghfir rabbahu sai ya nemi gafarar ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujuda wa ana kuma ya mai da al'amari ga Allah sai Allah ya ce faghfarna lahu zalika bari mu isuwa fagafarna lahu zalika Allah ya ce sai mun ka gafarta mai wannan kuskuren da ya faru gare shi kun fahimta sai ya ce wa inna lahu indana la zulfa dama shi annabi Dawuda mutum ne wanda adda kusancin wanda adda kusancin abin nan wurin mu yana da kusanci na daraja wurin mu kun fahimta wa husna ma'ab da kuma kyakkyawan makoma gobe kiyama yana cikin mutane masu kyakkyawan makoma gobe gobe kiyama kaga ashe Allah ya wanke shi gaba da baya nan duniya yana da kusancin daraja wurin Allah duniya da lahira yana cikin makusantan Allah wa minal muqarrabina kamar yadda Allah ya ce mu wani ko annabi Dawud yana cikin waɗanda adda kusancin daraja wurin Allah sannan kuma husnul ma'abi yana da kyakkyawar makoma wurin Allah jama'a wanda adda wannan take kuma aka cewa ya ha'inci makwabcinsa ga matarsa kaga bayyana ba to shi ne sai Allah ya ce to in kuna karatun wasu tafsirai waɗanda ba su damu da da da, da kawo shirgi da bada ba ko mi kawowa su kai ko mi lauje ya yi haki ne can da Allah ya ce wa kara raki'an sai annabi Dawud ya faɗi yana mai ruku'i ruku'i nan nace muku sujuda ake nufi ko wani in kun ka je ba kamar tafsirin sawi as-sawi al-gawi kasan shi sawi ko mi kawowa ya kai to shine sawi yace wai da annabi Dawud ya yi sujuda ya kama kuka sai da ya kwana arba'in bai ɗago kansa ba yana sujudance sababbiya hawayensa da ke zuba ciyawa ta tsiro nace Allah ya sa mata tsone mishi ido ido ba zai yana da cikin sawi sawi ba a koma kai ne Allah ya gafarta muna to shine sai Allah ya ce ya dawo da inna ja'alna khalifatan fil ard ko mu tsaya nan to madalla to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta kaga kissa tana karantar da mu abubuwa zai yawa ko na farko dai duk irin yadda Allah ya baka mulki to yi amfani da mulkin nan ka yi da'a ga Allah sai Allah ya ƙara haskaka abin sai Allah ya hore ma zukatan bayan su sai maka da'a amma in ka yi amfani da mulkin da Allah ya baka jama'a ka saba ma Allah to ka sani ka kwanda shirin cewa Allah zai sa yan tawaye sai ma tawaye kun fahimta sannan kuma babu kissar tana karantar da ba abin da ke karfafa mulki illa da'a ga Allah da kuma adalci kun fahimta sannan kuma daga cikin kurakuran da malamai sun kace na annabi Dawuda duk da yake wasu malamai sun ce ba kuskure bane duk wanda Allah ya ba nauyi na shugabancin jama'a to laifi ne ya keɓe makansa wani lokaci domin yanzu kamar su waɗannan masu ƙara ai annabi Dawuda ya sa lokacin ƙara shin kusuma jama'a lokaci gare ta nayi to in an kai kusuma kamar misali da bakin karfe goma na safe zuwa karfe hudu na yamma ake ganin shugaba to in kusuma ta samu cikin dare fa kaga ashe bai kamata shugaba ya keɓe wani lokacin da bai ganin mutane ba kamata ya zanda open door sanda da talakawa ke son ganin suna iya sallama mai su gane shi kun fahimta saboda wannan nauyi na shugabanci da Allah ya bashi ibada ce Allah zai biya shi don haka duk inconvenience din ne da talaka ke yi kila ya kwanta ya huta sai a ce ranka ya ga wasu masu jayayya nan sun zo ya ba zuciya ta hankuri ya zo ya saurare su ibada ce Allah zai bashi lada don haka sai wasu malamai sun kace kuskure ne ga shugaba ya keɓance wani lokaci nashi ko ma bayan sauran mutane a ce wannan lokaci ba mai ganin sa wannan kuskure ne kun fahimta da sauran dai abubuwan da wannan kissa ke karantarwa abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik